الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 16 ga watan juma'a al-akhira shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdulgani ibn abdulwahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata نعم wai tambayar dan uwa shine cewa mutum ya linke kafar wandonsa bai da kyau lalle ban taba jin haka ba kuma ban taba sanin wani dalili akan wanda ya haramta mutum ya linke wandonsa musamman lokacin da wandon ya yi tsawo ma'ana zai wuce ka'ida ta shari'a balma bari linke wandon akwai lokacin da yake zama wajibi saboda duk lokacin da ka tabbata in ka saki wandonka zai wuce idan sau to ka naɗe shi wannan ya zama wajibi saboda sakin shi haramun ne kafin ka samu tilan da zai rage maka kenan ya zama wajibi ka nade shi in kuma ba zai dame ka ba za ka ci gaba da nade shi babu wata matsala tattare da kai kana iya bare shi amma duk lokacin da ka sanya shi dole ne ka nade shi ya zamanto idan sau ya bayyana saboda shi bayyanar idan sau game da tufafin mumini wannan wajibi ne dole ne idan ka sanya wando ko zane ne ka daura to idan sau ya zamanto a bayyane tufafin musulmi ya zamanto ya wuce idan sau haramun ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa ma asfala min alka'baini fa fi nar duk abinda yayi ƙasa da idan sau na tufa manzon Allah ya ce makomar shi shine wuta ma'ana wannan kafa za a babbaka ta a cikin wuta a ranar kiyama duk mutumin da ya saki tufafinsa ya wuce idan sau don haka dai a takaice ba mu san wani dalili wanda ya haramta wato naɗe kafar wando da abin da ya kama da haka kenan iya abin da za mu faɗa in ka tabbata kafar wandonka za ta wuce idan sau to naɗe shi ya zama wajibi a kanka na'am idan mai ciwon farfadiya yi mi wai haka ne cewa mai ciwon farfadiya idan ya mutu akan haka dan aljanna ne a'a ba mu san da haka ba iya abinda muka sani akwai wata mata hadisi ne sahihi abdullahi dan abbas yake faɗa ma almajirinsa shine aqwa ibn abi raba yace kana buƙatar in nuna maka yal arjanna da idan ka ka ganta yace kwarai ina buƙata sai yace masa to wannan matar ya nuna masa ita ya ce wannan mata ya ce ta je wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta kai kukanta ta ce ya rasulallahi ina ciwon falfadiya ma'ana na kan fadi wanda shi ciwo na falfadiya kusan kala biyu ne akwai wanda sababinsa shaidanu ne sukan shiga jikin ɗan adam sai ya ringa samun wannan rashin lafiya akwai kuma wanda akan samu tsakanin kamar yadda malaman likitanci suka yi bayanin cewa kwakwalwar ɗan adam wani lokaci takan ɗan samu tsaga misali sai ta ɗan rabe wannan tsaga shine sai ya ringa sabbaba masa wannan farfadiya to wannan da izinin Allah idan aka yi amfani da wasu magunguna na likitanci wanda akan sha su tsawon shekaru akan samu lafiya kuma da yawa sun yi amfani da wannan maganin sun samu lafiya sun wuce a lissafa wanda maganin akalla ina tsammani akan sha shi sama da shekara hudu sai dai ba fashi kuma na ga waɗanda suke da wannan rashin lafiya kuma sun yi amfani da wannan magani wanda da'in tana yawan motsawa to idan mutum ya fara amfani da wannan maganin zai ringa ganin cutar tana raguwa har a kai lokacin da mutum zai warke kwata-kwata da izinin Allah ya zamanto babu ita to wannan akwai bangaren wanda dan adam yakan samu wata illa a cikin kwakwalwarsa ke haddasa masa wannan cuta sannan kuma akwai wanda yake bangare na aljanna to ita dai ta zo ta faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi na kan faɗi ma'ana wannan cuta ta kan motsa mun ta falfadiya ya rasulullahi ka roƙa mun Allah ya yi mu wannan musiba manzo Allah sai yake cewa in shi'iti sabarti falakil janna manzo Allah yace in kin so ki dau hakuri game da ci gaba da zama da wannan rashin lafiya amma sakamakon ki a gobe kiyama aljanna sai ta ce ya rasulullahi zan iya daukan hakuri akan wannan rashin lafiya na ci gaba da zama da ita amma matsala ta ɗaya ta ce ya rasulallahi idan cutar nan ta motsa mun na faɗi al'aurata ta kan bude ya rasulallahi roƙa mun Allah ko da rashin lafiyar ta motsa kada al'aurata ta bude maza Allah ya mata addu'a to wannan ita wannan mata shaida ce ta samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ta dau hakuri akan wannan rashin lafiya sakamakonta shine aljanna a gobe kiyama amma hadisin ba yana nihin ba duk wanda yake da cutar falfadiya idan ya mutu akan haka cewa sakamakon shi aljanna an gane ko malamai ba su fitar da darasi a karkashin wannan hadisi wanda yake nuna duk wanda ya mutu da wannan cuta cewa dan aljanna ne a ita wannan mata ita ce manzon Allah ya ba da shaidar cewa ila aljanna ce saboda ta nemi ya yi mata addu'a Allah ya yi mata manzan Allah ya nuna mata ta ɗau haƙuri ta ci gaba da zama da wannan rashin lafiya sakamakon ta aljanna a gobe kiyama illa kasancewar abinda muke so mu sani ita rashin lafiya ba kowa Allah yake dora ma sai wanda Allah yake so yake kauna duk wata musiba ba kowa Allah yake dora ma sai wanda Allah yake so yake kauna kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mai yuridillahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah ke nihin shi da alkhairi Allah zai dora Allah yakan dora masa musiba da bala'i kuma haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wata rashin lafiya da take samun bawa kankarar zunubi ne Allah zai wanke shi game da dukkan wani datti da duk wata kazanta ta zunubi zai samu ubangiji subhanahu wata'ala a wanke matukar ya dau hakuri kamar yadda yake cewa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala gammin wala azan hatta shaukatu yushaquha illa kafara Allah biha min khatayahu manzo Allah yake cewa babu abin da ke samun musulmi na wata wahala ko rashin lafiya ko wata damuwa ko wani bacin rai ko wani bakin ciki ko wani cutarwa manzon Allah ya ce daidai da kaya da musulmi yake takawa face sai Allah ya kankare masa zunubansa rashin lafiyar da idan mutum ya samu ya kamu da ita ya dau hakuri sakamakon shi aljanna shine makautaka rashin idanu kamar yanda hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala yake cewa idan na karbi idanun bawana ya dau hakuri akan wannan musiba da na jarrabe shi da ita ubangiji ta'ala ya ce ba shi da wani sakamako a waje na face aljanna makautaka ita ce ubangiji ta'ala ya yi alkawalin duk wanda Allah ya karbi idanunsa in dai ya dau hakuri ya jimri akan wannan musiba ya mai da lamarinsa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sakamakonsa aljanna a gobe kiyama hadisi ne sahihi na'am
bayanan mahadi hadisin da suka zo a kamar shi ne
kwarai bayyanar mahadi hadisan da suka zo hadisai ne ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tantama game da ingancinsu kuma alama ce daga cikin manya-manyan alamomi na tashin alkiyama balma littattafai malamai suka wallafa na musamman akan wato shine bayyanar mahadi amma akwai makaryata da dama waɗanda suka yi da'awar cewa su su ne mahadi wanda har yau akwai a nan nijar ma akwai wanda ya yi da'awar cewa shine mahadi sun wuce a lissafa shi kuma mahadi yana daga cikin zuri'a ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunan shi yayi daidai da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma sunan mahaifinsa manzan Allah sai da ya bayyana sifofinsa ɗaya bayan ɗaya shi mahadi amma maganar cewa wane ya zo ya bayyana ya ce shi ne mahadi wane ya ce shi ne mahadi wannan duk makaryata ne duk makaryata ne wanda ya gasgata su yana iya kafirta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani bayani mai gamsarwa game da shi mahadi na'am
wani ne dan nuna shi imam to da yana sallah yana yi jalsatu isra mutane su kake ba su sallah bayan shi abinda muna so ne jalsatu isra annabi yayi shi ko bai shi ba a cikin farin ne ko
wai wani limami ne na jagorantar jama'a sai ya yi zaman hutu a cikin sallah shine jalsatul istiraha mamun da suke bayan shi saboda tsabar jahilci da wauta da rashin sanin inda aka sa gaba suka ce matukar bai daina wannan zama ba za su koma yin sallah a bayan shi to shine dan uwa yake tambayar shin wannan zama na hutu shin ya tabbata in ya tabbata shin a farilla ne manzon Allah ya ko a nafila bayani tuntuni ya gabata akan wannan matsala ya gabata a cikin darasinmu na sahihul bukhari abu kilaba abdullahi ibn zaid aljarmi allah ya ji kansa ya rawaito daga malik ibn al-huwairis allah ya kara masa yadda malik ibn al-huwairis ya musu sallah da ya yi sallah a raka'a ta farko da ya ɗago daga sujada ta biyu maimakon ya miƙe tsaye sai ya zauna daren daƙam sannan ya tashi ya miƙe a raka'a ta uku da ya ɗago daga sujada ta biyu bai miƙe ba sai da ya zauna da ya gama ya ce yadda na yi haka na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah haka manzan Allah ya karanta da wannan hadisi halloyin ka koma cikin sunan tirmizi akwai shi sannan dalili na biyu hadisin abu humai da asa'idi Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin wasu sahabbai su kusan mutum goma sai ya ce musu gaba ɗayan ku na fi ku sanin yadda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake sallah suka ce yaya za ka yi da'awar cewa ka fi mu sanin yadda mazan Allah yake sallah alhali baka fi mu daɗewa a wajen abutar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kwarai haka ne suka ce masa to in har haka kake da awa'i mu gani a lokacin nan abu humai da asa'idi allah ya kara masa yadda ya kabbara sallah a raka'arsa ta farko da ya dago daga sujada ta biyu bai meke ba sai da ya zauna ya zama hutu yana gama sallah gaba ɗayansu suka jinjina masa suka ce wallahi yanda ka yi haka manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah kuma maganar cewa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama dattijo sannan ya fara wannan zama lokacin yana cikin matashi yana cikin cikin karfinsa baya irin wannan zama wannan da'awa ce wadda babu dalili a kanta ibn al-qayyim Allah ya ji kansa shi ya fara yin wannan tawili wasu malamai suka biyo bayan shi malamai suka maida masa martani kai tsaye an gane ko duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a zamanin yana gwarzansa da lokacin yana dattijo wannan bai keɓanta ba da matasa ko da dattawa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan ya hada dattawa da matasa kuma babu bambanci tsakanin sallah ta farilla da ta nafila duk abin da Allah ya shar'anta a cikin sallah to wani bai isa ba ya bambanta ya ce a farilla ake ko a nafila sai yana da dalilin da ya bambanta in babu dalilin da ya bambanta asali duk abin da aka shar'anta na ibada to babu bambanci gaba da farilla ko nafila don haka wannan zama na hutu wannan shine sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake sallah kuma duk hadisan da suka zo akan cewa manzon Allah yakan tashi ya leke kama an harba kibiya ba tare da ya zauna ba gaba ɗaya ba hadisin da ya inganta ƙarin bayani akan wannan matsala zaka koma a cikin aslu sifati salatin nabi wanda yana fitowa mujalladi uku aslu sifati salatin nabi na Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna cikin kitabul fara'id mun tsaya ƙarshen wato hadisi na biyu a baban wanda kafin shi hadisi na farko a baban shine hadisin abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa alhiqul fara'ida bi ahliha manzon Allah ya ce ku sadadda rabe-raben gado bi ahliha ga waɗanda suka cancanta a basu lafazin alfara'id kamar yadda bayani ya gabata jam'i ne na farida idan aka ce farida abinda ake nihi annasibul muqaddar rabu wanda yake da gwargwado an gane ku rabu wanda yake da gwargwado shine manzon Allah ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha ma'ana ku riskar da rabu wanda yake da gwargwado ga waɗanda suka cancanta a basu wanda shi kuma daman kamar yadda yake asalin rabu wanda yake da gwalgwado a wajen gado a cikin alkur'ani wato nau'i shida ne farko akwai asulusan asulusan shine a kasa dukiya kashi uku sai a dau biyu an gane ko a kasa dukiya kashi uku wato sai a ware kashi biyu a bar daya wanda shi kuma sulusan rabo ne na misali ‘ya'ya mata na tsatso daga biyu da abin da yake ya wuce biyu idan mutum ya mutu iya abin da ya bari 'ya'yansa mata daga biyu abin da yake sama da biyu to waɗannan ba su isa su cinye dukiyarsa gaba ɗaya iya abin da za a yi sai a kasa dukiya kashi uku sai a ba su kashi biyu hakanan in babu 'ya'yansa mata na tsatso sai dai jikokin shi mata jikoki a nan kamar yadda bayani ya gabata jikoki waɗanda suke na ɓangaren ‘ya'yanka maza domin jikanka ko jikanyarka ta ɓangaren ɗiyarka mace ba ka gadansu su ma ba sa gadanka saboda jikanka na ɓangaren ɗiyarka mace wannan ba ɗanka ba ne ɗan wasu ne can daban amma ɗan ɗanka ko ɗiyar ɗanka wannan ‘ya'yanka ne kamar yadda farazdak yake cewa banuna banu abna'ina wa banatuna banu hunna abna'ur rijalil abaidi banuna banu abna'ina yace ƴaƴan ɗiyanmu maza su ne ƴaƴanmu wa banatuna banu hunna abna'ur rijalil abaidi yace ƴaƴanmu mata ƴaƴansu ƴaƴan wasu mazaje ne can daban kenan dan danka dan danka ko diyar ɗanka wannan ita ce kakan iya gadanta kuma takan iya gadanka an gane ku kenan jikokinka na wajen ɗanka kana iya gadansu su ma suna iya gadanka amma jikokinka na ɓangaren diyarka mace wannan ba ka gadansu su ma ba sa gadanka saboda ‘ya'yan wasu ne can daban to a lokacin da mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa mata daga biyu da abin da yake ya wuce biyu ko in babu 'ya'yansa mata na zazo sai jikokin shi to wannan daga biyu abin da yake sama da biyu iya abin da za a kasa dukiya kashi uku a basu kashi biyu haka lokacin da mutum ya mutu ya bar 'yan uwansa mata daga biyu da abin da yake ya fi biyu shakikai ko waɗanda suke lu'abbai su ma za a kasa dukiya kashi uku a basu kashi biyu dalili akan haka ubangiji ta'ala na fada yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak ubangiji ta'ala yake cewa fa in kunna nisa'an in abinda mutum ya mutu ya bari na 'ya'ya gaba ɗayan su mata ne fauka suna ta ne daga biyu da abin da yake ya wuce biyu ubangiji ta'ala ya ce falahunna sulusa matar sun cancanci a basu kashi biyu daga cikin ukun abin da ya bari haka can a ɓangaren 'yan uwa mata guda biyu shaƙiƙai ko kuma lu'abbai in babu shaƙiƙai ubangiji ta'ala ke cewa yastafitunaka qulillahu wa yastafitunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unsayayn shine ubangiji ta'ala yace fa in kana tasnataini idan sun zamanto kenan su biyu ne ko abin da yake yafi biyu yan uwanka shakikai ko waɗanda suke lu'abbai ubangiji ta'ala ya ce falahu masulusani min matara sun cancanci a basu kashi biyu daga cikin ukun dukiya daga cikin abin da shi ya bari kaga kenan rabu na farko wato shine asulusan kenan masu cin sulusan yan uwa waɗanda suke shakikai a wannan ya'ya mata na tsatso kenan daga biyu ko abin da yake sama da biyu in babu su ko kuma jikokinka daga biyu abin da yake sama da biyu ko ‘yan uwa waɗanda suke shiƙiƙai daga biyu mata kenan daga biyu sama da biyu ko waɗanda suke ‘yan uwa mata lu'abbai daga biyu sama da biyu sannan akwai na biyu shine asulus ma'ana a kasa dukiya kashi uku a ɗau ɗaya a bada wanda a kasa dukiya kashi uku a ɗau ɗaya a bada rabu ne wanda yake na uwa idan mutum ya mutu ba ɗa ba jika mahaifiyarsa za a ɗauɗe daga cikin ukun dukiyar shi a bata an gane ko a kasa dukiya kashi uku a ɗauɗe a bada wannan rabo ne na uwa ko kuma kasancewar misali ɗan uwa waɗanda suke lu'ammai wanda uwa ta haɗa ku daga biyu abin da yake sama da biyu su ma akan kasa dukiya kashi uku a basu kashi ɗaya dalili akan uwa menene ubangiji ta'ala yake fada yana cewa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus idan shi mamacin ba da ba jika kuma ƴan uwansa ba su kai ba biyu zuwa abin da yake yafi biyu to uwa za a ba ta ɗaya daga cikin uku a bangaren yan uwa lu'ammai ubangiji ta'ala yake cewa wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min zalika fahum shuraka'u fi as-sudus min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar sannan nau'i na uku akwai as-sudus a kasa dukiya kashi shida wato a fitar da ɗaya wannan kuma rabu ne wanda yake na uwa da uba a lokacin da mutum kenan ya mutu yana da ɗa ko jika an gane ko lokacin da mutum ya mutu yana da ɗa ko jika a kasa da dukiya kashi shida a ɗauɗe a bada rabu ne wanda yake na uwa kuma rabu ne wanda yake na uba haka shi ma kaka ɗaya daga cikin shida ne za a bashi haka lokacin da ka mutu ka bar dan uwanka wanda yake uwa ta hada ku amma baka da da baka da jika baka da uba mahaifinka ya rasu baka da da baka da jika dan uwanka wanda kuka hada uwa da shi sawa'an namiji ne ko mace ɗaya daga cikin shida za a dauka a basu an gane ko kenan kaga anan da uwa da uba da kaka da dan uwa wanda yake uwa ta hada ku su ne suke cin ɗaya daga cikin shida sannan akwai annisif wato rabin dukiya rabin dukiya shine lokacin da mace Allah ya mata rasuwa ba ta da ɗa ba ta da jika to mijinta ya cancanci a bashi rabin dukiyarta kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad ubangiji ta'ala ya ce ku maza kun cancanci a raba dukiya tsakiya a baku rabi a cikin abin da matanku suka mutu suka bari in lam yakul lahunna walad in ba su da ɗa ko jika sannan kuma ɗiyarka ta tsatso ka mutu ita kaɗai ka bari to ita ma za a raba dukiya tsakiya a bata rabi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa in kanat wahidatan falahan nisf da yace yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak sai yace wa in kanat wahidatan falahan nisf ko kuma a wata kira'a kenan wa in kanat wahidatun falahan nisif kenan kana anan sai ta zamanto ta mace sannan kenan akwai arrubu shine a kasa dukiya kashi hudu a bada kashi daya wanda bada rubu'i wannan rabo ne wanda yake namiji idan misali mace ta mutu tana da ɗa ko jika kenan mijinta za a kasa dukiyarta kashi hudu a bashi kashi daya in tana da ɗa ko jika kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audai sannan haka ana kasa dukiya kashi hudu a dauɗe a bada misali ga mace a lokacin da mijinta ya mutu baya da ɗa baya da jika idan mutum ya mutu ya bar mata bashi da ɗa baya da jika to za a kasa dukiyar shi kashi hudu matar shi a bata kashi ɗaya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wala hunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad ku maza kun can ku mata wato kun cancanta kun cancanci a kasa dukiya kashi hudu a baku kashi daya idan wato mazan ku suka mutu ba su da dako jika kenan mace in mijinta Allah ya masa rasuwa baya da da baya da jika to za a kasa dukiyar shi kashi hudu a bata daya an gane ku kenan masu cin rubu'i mutum nawa ne da namiji da mace kenan mace in ba ta da in tana da da ko shika kenan mijinta za a kasa dukiya kashi hudu a bashi daya haka nan in mijin nata Allah ya masa rasuwa ba shi da da ko jika ita ma za a kasa dukiyar shi kashi hudu a bata kashi daya sannan akwai asumun shi kuma asumun rabo ne wanda yake na mace a lokacin da kenan mutum ya mutu ya bar matar shi amma yana da ɗaku jika matar shi sawa'an ɗaya ce ko biyu ne ko uku ne ko hudu ne ba a dai daɗa musu akan ɗaya daga cikin takwas ko da sun kai mata hudu ne ɗaya daga cikin takwas za a ɗauka a basu sai su je su raba in mace ɗaya ce ma in dai shi mamacin ya bar ɗako jika to matar shi za a ɗau ɗaya daga cikin takwas a bata kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktu an gane ko in kuna da ɗa ko jika Allah ya muku rasuwa to matan ku sun cancanci ɗaya daga cikin takwas ɗin dukiyar daga cikin abin da kuka bari to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace mana alhiqul fara'ida kenan waɗannan shine ake kira da alfara'id kenan as-sulusan sannan as-sulus sannan wannan asudus an gane ko sannan sai mu dau arrubu wannan annisif sannan sai mu ce arrubu sannan sai mu ce asuma waɗannan su ne ake kiran su fara'id shine yace alhiqul fara'ida bi ahliha manzon Allah yace ku bada rabe-raben gado ga waɗanda suka cancanta a ba su ma'ana duk wani rabo wanda yake da gwargwado manzon Allah yace ku bada shi ga waɗanda suka cancanci a ba su wannan kuma yana nuna mana ashe idan aka zo rabon dukiya ta gado a farko sai a kalli suwa ne ne suke da rabu gwalgwado wanda Allah ya sanya gwalgwado a cikin rabonsu a cikin alkur'ani duk wanda yake da gwalgwado shine ake fara ba an gane ko wanda yake da kenan shine ake fara ba shine yace alhiqul fara'ida bi ahliha sai yace fa ma baqiya abin da ya rage fa huwa li aula rajulin zakar manzon Allah ya ce wannan wato na wanda ya fi kusaci ne da mamaci kuma namiji wanda ake kiran shi asibi kamar yadda duk bayani ya gabata akan haka a wata riwaya sai ce aqsimul mala baina ahlil fara'id manzon Allah ya ce ku raba dukiya ta gado tsakankanin waɗanda suke da rabu wanda yake da gwalgwado ala kitabillahi akan hukuncin Allah ko kuma ka ce a cikin alkur'ani ma'ana wanda Allah ya ambata ya ce ga gwalgwadon abin da za a ba su manzon Allah sai ya ce fama tarakat wato duk abin da kenan ya rage ma'ana abin da kenan rabu ya rage an gane ko idan aka raba kowa aka bashi raban shi in wani abu ya rage fali aula rajulin zakar kenan ya cancanta ga wanda ya fi kusa da mamaci namiji in babu komai kuma sannan dole dole zai dangana idan babu komai dole zai dangana kenan in aka zo raban gado waɗanda suke da rabo a cikin alkur'ani ko mu ce a cikin hukuncin Allah kenan ya haɗa sunna da alkur'ani kenan su za a fara da su in wani abu ya rage kenan wanda ya fi kusa da mamaci namiji shine za a ɗauka a bashi don haka shine muka yi misali kaga ai mamaci ba wanda ya fi kusa da shi daga cikin wannan wato sama da 'ya'yansa kenan mutum ya mutu ya bar uwa ya bar uba ya bar matar shi kaga mata tana buƙatar a bata ɗaya daga cikin takwas uwa da uba kowanne ɗaya daga cikinsu yana buƙatar a bashi ɗaya daga cikin shida to su za a fara ba wannan dukiya sai a kasa ta kashe 24 matar shi da take neman a bata ɗaya daga cikin takwas sai a bata kenan kashi uku domin takwas ce ta zama uku uwa da uba da kowane ɗaya daga cikinsu yake neman a bashi ɗaya daga cikin shida tunda shida ta zama su hudu kenan kowanne sai a bashi kashi hudu wannan abin da ya rage kenan sai a nemo ɗan shi kenan wanda yake namiji sai a bashi kenan shi kawai jira yake duk wani mai rabo a bashi rabansa kenan abin da ya rage shi sai ya kwashe sannan a darasi da ya gabata kenan mun tsaya karshen hadisin usama ibn zaid allah ya kara musu yadda da yake cewa na faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzon allah a tanziru gadan fi darika bi makka shin gobe a gidanka za ka sauka a makka wannan kuma a shekara ta takwas ne da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya je ya ci makka da yaƙi usama ibn zai yake tambayar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya rasulallah gobe ma'ana in an wayi gari a gidanka za ka sauka a nan makka faƙada sai manzon Allah ya ce da shi wahal taraka lana aqilu min riba manzon Allah ya ce ai aqil ibn abi talib bai bar mana ba wani gida daga cikin gidaje a makka gaba ɗaya ya sayar da waɗannan gidaje shi ne ya ce wahala tara kalana a ƙilun min riba wannan istifham ne bi ma'anan nafi cayi shin yanzu a ya bar mana daidai da wani gida daga cikin gidaje a makka kenan ko kuma ka ce ai a bai bar mana ba daidai da gida ɗaya daga cikin gidaje a makka gaba ɗaya ya sayar da su wanda mun yi bayanin abu ɗalib da Allah ya masa rasuwa ya bar ‘ya'yansa guda hudu akwai ali akwai ja'far sannan akwai aki sannan akwai ɓalib tun kafin abu ɗalib Allah ya masa rasuwa ‘ya'yansa biyu da aliyu da ja'far suka musulunta don haka abu ɗalib yana mutuwa babu gado tsakanin shi da wannan 'ya'yan nasa guda biyu ja'far da ali domin musulmi ne kenan suwa suka gaje shi 'ya'yansa guda biyu da aqil da ɗalib to shi ɗalib sai aka fito da shi yakin badar da aka fito da shi yakin badar a badar aka rashe shi sama ko ƙasa kwata-kwata babu shi babu gawar shi kenan ya faɗa wa nuri ya hallaka don haka ɗan uwan shi aqil sai ya gaje shi aƙili sai ya gaje shi to shi aƙili kenan sai ya zamanto gaba ɗayan dukiyar da abu ɗalib ya tara gaba ɗayan ta kenan ta koma hannun aƙili aƙili gaba ɗaya sai ya sai da waɗannan gidaje kuma aƙili yana daga cikin waɗanda ya musulunta ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekara ta sulhul hudaybiyya wannan ya musulunta gabanin wato sulhul hudaybiyya kenan kafin shekara ta shida wato shi aqil ibn abi talib wato ya musulunta don haka ya halarci yakin da ake kira shi ghazwatul mu'ta an gane ko kenan ya Allah ya masa rasuwa a zamanin khilafa ta Muawiya Allah ya kara masa yadda to dan haka anan shine manzon Allah sai yake nuna ma Usama yake cewa ai aqil bai bar mana ba wani gida daga cikin gidaje a Makka shine sai manzon Allah ya faɗa ma Usama yace masa la yarsul kafirul muslima wal muslimul kafira manzon Allah yace masa kafiri baya gadar musulmi kamar yadda shi ma musulmi baya gadan kafiri musulmi bayya gadon kafiri kuma kafiri shi ma bayya gadon musulmi wannan hadisi abin da ya sa malam ya shigo mana da shi a wannan babe domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana gado domin akwai al'amurra guda uku waɗanda suke hana gado su ne ake kiransu mawani ul'irif abubuwan da suke hana cin gado kenan ɗaya daga cikinsu wato shine sabanin addini kenan ikhtilafu dini in aka samu sabani a wajen addini to wannan ba maganar gado musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi menene na biyu daga cikin abubuwan da ke hana gado wato shine alkatil duk lokacin da magaji ya kashe abin gadonsa to wannan shi ma babu gado tsakaninsu kamar misali ɗa ya kashe uba ko uba ya kashe ɗa to wannan babu gado tsakaninsu illa kasancewar shi kisa kala uku ne akwai katulul amd kisa na ganganci akwai kisan da ake kiran shi shibhul amd wanda ya yi kama da ganganci sannan akwai kuma kisa wanda yake na kuskure kisa na ganganci shine ka ɗau abin da an yi sani an tabbata zai iya kashe mutum ka je ka buge mutum da shi misali mutum ya ɗauki wuka ya soka ma mutum kaga wannan wuka abu ne sananne kisa jiki ko misali ka ɗauki katon dutse ka buga ma mutum a kai Allah ya masa rasuwa kaga wannan kisa ne na ganganci akwai kuma shibhul am kisa wanda ya yi kama da ganganci amma ba ganganci ba ne amma ya yi kama da ganganci ka ɗauko abin da an yi sani galibi yana iya kashe mutum ka bugi mutum da shi a wurin da kuma mutum zai iya mutuwa kaga wannan kisa ne wanda ya yi kama da ganganci amma ba ganganci ba ne kamar yadda wata mata ta ɗauki irin abin da ake gishin burudi wata sanda ta bugi wa uwarta Allah ya mata rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce dole ne ita waccan mata ta yi bari ɗan da yake cikin cikin ta ya mutu sannan ita ma Allah ya mata rasuwa manzon Allah ya tabbatar da cewa dangin ita wannan wadda ta yi kisan su ba da diya kuma wannan ɗa wanda ta yi barin shi za a ba da bawa wanda yake saurayi matashi zababbe wanda wannan kisa shine ana kiran shi shibhul am ka ɗau abin da galibi zai iya kisa ka bigi mutum kuma a inda zai iya mutuwa kenan Allah ya masa rasuwa to wannan shine ake kira shi buhlam sannan akwai kisa na kuskure ka dau abu kai jifa kai ba mutum ba kai nihi ka jefa sai Allah ya kaddara wannan abu ya same shi wannan kisa ne wanda yake na kuskure iya abin da yake kan mutum shine ya bada diya to dan haka su wasu malamai sun bambanta kisan da yake hana gado shine kisa kawai wanda yake na ganganci amma kisa wanda yake ya yi kama da ganganci da wanda yake na kuskure to wannan shi ba zai yi gado daga diya amma zai yi gado daga cikin dukiyar shi wanda ya mutu amma tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa kisa da na ganganci da wanda yake na kuskure da wanda ya kama da ganganci gaba daya wannan ya yanke gado amma duk da cewa wasu malamai sun rinjayar da cewa kisan da yake hana gado shine kisa na ganganci amma kisa na kuskure wannan baya hana gado shi ya imamu malik Allah ya ji kansa in kisa ne na kuskure shi wanda yayi kisan zai yi gado daga dukiyar mamacin amma ba zai yi gado daga cikin wato diya ba shine suka ce menene fa'idar a ce yayi gado daga cikin abin da ya zama wajibi a kansa sannan abu na uku wanda yake hana gado a a bauta ita ce take hanawa na uku shine kenan arrik wato bauta shine mai rahabiya yake cewa wa yamna ushaksa min al-miras wahidatun min ilalin salasi sai ce raikun wa qatlun waqti la bauta wato da kisa da kuma sabanin addini waɗannan ukun kenan su ne wanda ke akwai nassi a kansu wanda yake nuna cewa babu gado in aka samu domin bawa bayan da za a yi ya gaji ɗan uwan shi wanda yake ɗa haka nan ɗan uwa wanda yake ɗa ba zai gaji ɗan uwan shi wanda yake bawa an gane ko bawa da shi da duk abin da ya mallaka dukiya ne na mai gidan shi misali mutum ne yake da ɗan uwan shi bawa ne wannan ɗan uwanka bawa baka gadan shi shi ma baya gadan ka kenan shi wannan dan uwanka bawa da shi da duk abin da ya mallaka mallaka ne ga mai gidan shi sannan su malaman malikiya suna ƙara na hudu wato shine rashin sanin waye riga mutuwa tsakanin mai gado da wanda ake gado misali a nan kamar gini ne ya rubuto mata da uba da aka zo gaba ɗaya aka tarar da su a mace ko kuma hadari ne Allah ya kaddara na mota da da uba gaba ɗayansu aka same su a mace ba a san mawane ne ya fara mutuwa to wannan su ma babu gado tsakaninsu saboda ba a san wanda ya riga wani mutuwa inda an yi sanin wanda ya riga wani mutuwa daidai da sai gwada ɗaya to shi wanda ya jinkirin mutuwa zai gaji wanda ya riga ya yi shi kun gane ko to shine anan kenan malam ya shigo mana da wannan hadisi sai manzon Allah ya ce la yarithul kafirul muslima wala al muslimul kafir wato kafiri baya gada musulmi hakanan shi musulmi ba zai gaji kafiri قال المصنف رحمه الله تعالى على حديث الثلاثمائة أنا عبد الله بن عمر أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وتو حديث ندري أكو daga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yi hani game da sayar da alwalaici da yin kyautarsa alwalaici baya halatta ka sayar da shi kuma baya halatta ka yi kyauta da shi ko ka yi sadaka da shi ma'ana duk wani abin da zai fitar da shi daga hannunka to wannan baya halatta lafazin alwala an ciro shi ne daga alwaliyu idan aka ce alwaliyu shine alqur ma'ana kusa ce shi kuma wannan alwala wato akwai wala'ul itik akwai wannan wala'ul hilf akwai wala'ul hilf akwai wala'ul itik idan aka ce wala'ul hilf wato shine alwalaici wanda yake na kawance domin al'ada ce ta larabawa tun a jahiliya ƙaramar ƙabila tana ƙulla ƙawance da babbar ƙabila wanda duk wanda ya zo zai fada ku da yaƙi ya zalunce ku ya wawushe dukiyarku da matanku da 'ya'yanku ya wawushe su zama bayi wannan babbar ƙabila za ta zo ta kama muku ta hana wannan zalunci da za a muku duk abin da ya taɓa ku su ya taɓa kuma kuma abin da ya same su ku ya sama wanda shine ake kira kenan da wala'ul hilf ka zo ka kulla kawance da wasu jama'a abin da ya same su ya same ka abin da ya same ka ya same su sannan akwai wala'ul itik wala'ul itik shine idan kana da bawa duk lokacin da ka yantar da wannan bawa to kai kai ne waliyinsa an gane ko kai ne kenan waliyinsa babu wanda ya fi kusa da wannan bawa sama da kai bayan kenan magadan shi 'ya'yansa wannan bawa idan Allah ya masa rasuwa bayyada wanda zai gaje shi babu da babu jika babu kwata-kwata wanda zai gaje shi to wannan kai da ka yanta shi kai zaka zo ka gaje dukiyar shi gaba daya sawa'an kai namiji ne ko mace ce ne ko da mace ce ce ta yanta bawa in bawan nan ya mutu baya da magaji wannan mace ita za ta gaji wannan bawa nata gaba ɗaya ita za ta haukan dukiyar shi in ma yana da magada idan aka ba magada rabansu in wani abu ya rage kai da ka yanta shi kai ne zaka zo kai gadan shi wannan shine ake kira walawul ita amma kai da ka yanta bawa kai ne zaka gaji bawan amma shi bawan ba zai gaje ka ba an gane ko kenan kai da ka yanta kai ne kake gadan shi amma shi bawan ba zai gaje ka ba wannan shine ake kira walawul ita to dan haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi hani game da sayar da alwalaici ko kuma yin kyautar shi don haka a wani hadisi manzon Allah yake cewa alwala'u luhumatun kaluhumatin nasab la yuba'u wa la yuhab au kama qala manzon Allah yace shi alwalaici wato danganta ce irin danganta ta jini manzon Allah yace ba a sayar da shi kuma ba a kyautar shi kamar yanda misali uba ba zai ɗauɗaun shi ba ya kai kasuwa ya saida ko ya yi kyauta da shi to haka in ka yanta bawa wannan bawa ya riga ya danganta zuwa gare ka kamar yadda ba za ka iya ɗaukan ɗan uwanka ka saida ko ka yi kyauta da shi ko ka yi sadaka da shi to haka shi ma wannan bawa alwalaicin shi baya halatta ka fitar da shi daga hannunka ta hanyar kyauta ko ta hanyar sayarwa ko ta hanyar sadaka wanda kasancewar su a jahiliya mutum bayan ya yanta bawa wani lokaci kawai mutum sai ya dauke shi ya je ya saida ko ya yi kyauta da shi shine wani mawaki yake cewa fa ba'uhu mamlukan wa ba'uhu mu'taqan falaysa lahu hatta al-mamati khalasu fa ba'uhu mamlukan sun sayar da shi lokacin da yana bawa wa ba'uhu mu'taqan haka lokacin da aka yantar da shi sun sayar da shi yace falaysa lahu hatta al-mamati khalasu in har haka ne kenan har izuwa mutuwa bawa babu ta yadda za a yi tsira to amma a nan adalci na musulunci in yana matsayin bawanka ne kana iya kyauta da shi kana iya saida shi kana iya yin sadaka da shi amma matukar ka yantar da shi to yanda ba za ka iya daukan dan uwanka kai kyauta da shi ko ka sayar da shi ko kai sadaka haka shi ma wannan bawa ya riga ya danganta zuwa gare ka a takaice wannan hadisi dai yana nuna mana sayar da alwalaici ko yin kyauta da shi wannan haramun ne ko yin sadaka da shi da yadda za ka fitar da shi daga hannunka kamar lakama wani wannan kwata-kwata haramun ne kenan anan in kana da bawa ka yantar da shi in Allah ya maka rasuwa ƴaƴanka su za su gaji wannan alwalaici an gane ko su za su gaji wannan alwalaici bawan in ya mutu ba ya da magaji su za su gaje shi ko in masu gadon shi sun yi gadon shi abin da ya rage wannan 'ya'yanka su za su zo su gaji abin da ya rage sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana wato sayar da wannan alwalaici ko yin kyauta da shi wannan kenan kulla ciniki ne wanda yake batacce ko da an kulla cinikin wannan bataccen ciniki ne baya halatta a zartar da shi sannan kuma wannan yana nuna mana duk wani abu wanda bai dace ma shari'a wanda jahiliya suka kasance a kan shi to musulunci yakan sanya kafa ya shure shi don haka so a jahiliya bawa ko da ka yantar da shi to kana da yancin da za ka iya sayar da shi ko ka yi kyauta da shi don haka amma an samu daga cikin magabata wasu suna ganin cewa ya halatta a sayar da alwalaici ko a yi kyauta da shi kamar yadda maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tafi akan haka haka nan Usman ibn Affan haka nan daga cikin tabi'ai Urwa ibn Zubair da Aba ibn Abi Rabah sai dai uzurin da malamai suka ba su cewa wannan hadisi bai cin musu ba inda ya cin musu da sun dawo daga kan wannan fatawa ta su dan haka malamai suka ce as-sunna aula bil ittiba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita tafi cancanta tafi zama wajibi game da bi kenan duk wanda ya faɗi wata faɗa in dai ta saba ma sunna dole a aje ma a aje masa faɗarsa a dau abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan uzurin da malamai suka ba su wannan hadisi bai cin musu ba inda ya cin musu to da sun dawo daga kan wannan fatawa ta su al hadisu la awwalu ba'da ba'da salasimi'a an aisha radiyallahu anha annaha qalat كانت في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن خيرت على زوجها حين أتكت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وعدم من عدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريره فكرهنا أن نطئمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق wato hadisi na 301 riwaya ta Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kanat fi barirata radiyallahu anha salatu sunan wato barira Allah ya kara mata yadda game da ita wato akwai sunnoni guda uku a nan yi ake nihi da sunan ana nihi a haka don haka hukunci ana iya kiran shi da sunna wato akwai hukunce-hukunce guda uku wato game da al'amarin barira wato hukunci na farko aisha take cewa huyirat ala zawjiha hina utikat an ba ta zaɓi game da mijinta a lokacin da aka ‘yantar da ita wanda hadisi na barira ya gabata masu gidanta suka ɗora mata fansa na cewa ta haɗa musu ukiya tara su ‘yantar da ita kenan ta zama iya wanda ukiya dirhami arba'in wato shine ukiya guda to masu gidanta suka ɗora mata fansa cewa ta haɗa musu wato ukiya tara a duk shekara kenan ta hada musu ukiya guda kenan sai ta shekara tara in ta hada musu waɗannan kudade kenan za su yantar da ita ta zama iya suka dora mata fansa Barira ta zo ta faɗa ma Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha ta ce je kike faɗa ma masu gidanki in har sun yadda sun amince kuɗin da suka dora miki na fansa yanzu in hada musu ki kai musu amma alwalaicin kina wani wannan aisha ta faɗa domin ta ƙara tabbatar musu abin da yake tabbatacce a shari'a barira ta je ta faɗa ma masu gidanta masu gidanta suka ce a'a ba su yadda ba ba su amince ba sai dai in aisha za ta yadda da cewa alwalaici nasu ne aisha sai ta faɗa ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama ta ce kaji kaji na tura barira ta faɗa ma masu gidanta cewa zan haɗa musu kuɗaɗen da suka ɗura mata take yanke amma alwalaicinta nawa ne amma sun ki maza Allah ya ce ma Aisha aika ta taje ta gaya musu ce alwalaicin nasu ne amma za su gane kuskurensu Aisha ta hada kudi a kai musu maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mimbari maza Allah ya yi kuduba maza Allah ya ce me ya samu wasu jama'a za su ringa sharadi sharadin da baya cikin hukuncin Allah duk wanda ya yi sharaɗi sharaɗin da baya cikin hukuncin Allah maza Allah ya ce faticin sharaɗi ne ko da ya kai sharaɗi da maza Allah sai yake cewa innamal wala'u liman atab sanda cewa alwalaici ya tabbata kenan ga wanda ya yanta to anan abin da muke so kafin mu iske wannan gaba a lokacin da ita barira ta sami yanci kenan ta zama diya maza Allah sai ya ba ta zaɓi game da mijinta yaya kika ga za ki ci gaba da zama da shi ko ba za ki ci gaba da zama da shi domin mijin nata bawa ne sunan shi mugir maza Allah ya bata zabi barira ta buga kai da ƙasa ta ce ya rasulullahi ina ni ina ci gaba da zama da bawa maza Allah ya ce to tunda ba za ki ci gaba da zama da bawa to shikenan dole ne kina da haƙƙin da za a raba tsakaninku da shi a lokacin nan aka kashe aura to wannan hukunci ne kenan na farko game da barira lokacin da ta sami yanci manzon Allah ya ba ta zaɓi tsakaninta da mijinta shin za ta iya zama da shi ko ba za ta iya zama da shi don haka malamai suka ce alhurriya kafa'a ce a wajen aure kenan iya bayya halatta wannan a tirsasa ta a aure da ita gabawa sai dai in ta yarda ta amince an gane ko inda anan barira ta yarda ta amince za ta ci gaba da zama da shi to wannan ba laifi bane zaɓi ne aka bata shine Aisha tace khuyrat ala zawjiha hina utiqat an ba ta zaɓi game da mijinta lokacin da aka yantar da ita amma me ta zaɓa ta zaɓi rabuwa da shi sannan hukunci na biyu Aisha tace wa uhdiya laha laha wato an ba barira kyautar nama fadakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wal gurmatu ala nar an gane ko an yi amfani da lafazin hadiya a nan amma ita a matsayin sadaka ne aka bata ita barira sadaka ne aka bata na nama amma ai bayani ya gabata ita sadaka ana iya amfani da lafazin kyauta kamar yadda kyauta ana iya amfani da lafazin wato sadaka shine ta ce wa uhudiya laha lahan ma'ana an bata sadakar nama فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajena Aisha ta ce tukunya tana kan wuta nama yana da ruwa idan aka ce alburma ita ce tukunya amma galibi tukunyar da ake sassakawa ta dutse ita ce ake kiranta alburma shi ne ta ce wa uhudiya laha laham an ba barira sadakar nama wa dakala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal burmatu ala nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajena alhali tukunya na kan wuta nama na dahuwa fada abi ba'a maza Allah ya ce a kawo masa abinci wa utiye bi khubzin wa adami aka zo masa da gurasa da miya min adamil baiti daga miya ta gidan kenan miya wanda aka yi ta abincin gida wa utiye bi khubzin aka zo masa da gurasa wa adamin min adamil baiti wato da miya daga cikin miya ta gidan kenan wadda aka yi ta takanas faqala sai manzon Allah ya ce alam aral burmata alan nari fiha laham za Allah ya ce shin banga tukunya akan wuta da nama a cikinta na da kuwa? ƙalu bala ya rasulallah suka ce ƙwarai ya manzan Allah haka ne aisha ta ce zalika lahamun tusiddika bihi ala barira wannan nama da ka gani na da huwa akan wuta nama ne wanda aka ba barira sadaka fakarihina an nuɗi maka minhu don haka mu kuma muna kyamar kayan sadaka mu ɗauka mu baka faƙala sai manzan Allah ya ce huwa alaiha sadaka yau ai naman gabarira ne yake matsayin sadaka wa huwa min halana hadiya muka in ta ɗauka ta ba mu wannan kyauta ne kenan ita ita ce aka ma sadaka amma mu in ta ɗauka ta ba mu kenan wannan kuma matsayin kyauta ne kenan wannan shine hukunci na biyu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa game da barira kamar yadda yake cikin hadisin da muka zo da shi a farko kenan ɗazu innamal wala'u liman a'ata manzon Allah ya ce ku san da cewa alwalaici na tabbata ga wanda ya yantar da bawa wanda ya yanta bawa to shi yake da alwalaicin wannan bawa to don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana ashe duk lokacin da baiwa ta sami yanci tana aure da bawa kenan anan za a ba ta zabi zabi ya tabbata game da wanzar da wannan aure ko kuma bude shi sannan wannan hadisi kuma yana nuna mana halaccin ba da kyauta wannan yin sadaka ga waɗanda suke kenan yantattun bayi waɗanda suke na ƙuraishawa ma'ana waɗanda suka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauransu su ana iya ba su kyauta wannan sadaka sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana halaccin mutum ya ci daga abin da aka ɗauka aka ba da sadaka ga talaka an gane ko talaka idan aka ba shi sadaka ya ɗauka ya baka to wannan ba laifi ba ne ka ci kai in ya baka kyauta ne ya baka sannan kuma wannan yana nuna mana cewa mawadaci na halatta ya karɓi kyauta wadda take ta talaka kaga ita barira talaka ce mabukaciya ce sadaka aka bata amma manzo Allah ya nuna cewa kenan in ta dauka ta ba su su a matsayin kyauta ne sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana yana daga cikin ladabi na mace game da abin da ya shafi gidanta duk abin da yake cikin gida to ta yi kokari ta sanar da mijinta kamar yadda a nan ita aisha ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan nama da ka gani akan wuta sadaka ne aka ba barira don haka a nan malamai suka ce yana daga cikin ladabi na mace game da abin da ya shafi gidanta kenan ta sanar da mijinta game da abin da ya shigo cikin gida don abin da ya shigo kenan ki faɗa masa abu kaza mun same shi ne ta hanya kaza sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana mace ko khadima idan aka kawo ma mai gida abinci in har an san abin ne wanda yake da kyamarsa to ya kamata a faɗa masa to wani fa abincin da aka yi abinci ne kala kaza kai kuma baka cin abinci kaza in kana bukatar a kawo maka a kawo maka in baka bukata kuma in yaso a bari kenan ba sai an kawo an aje ba ya kamata a sanar da kai abu kaza fa kaza ne musamman abin da aka fahimci cewa kana kyamarsa kamar yadda kayan sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsantsanin sa yana kaurace masa domin zakka Allah ya haramta masa cin zakka da sauransu don haka duk wani abin da ya shafi sadaka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce shi don haka a nan kenan ita Aisha ta ce nama ne aka ba barira sadaka don haka kuma muna kyamar abincin sadaka mu zo mu ciyar da kai kenan don haka duk lokacin da aka kawo abinci ko wani abin sha abin da miji yake kyama to ya kamata kafin ya buɗa ya gani kenan a sanar da shi cewa abu kaza ne sannan kuma wannan yana nuna mana mutum wato ya tambayi iyalinsa dangane da al'amurra da cikin gida wannan ba laifi ba ne duk abin da ka gani a cikin gidanka to wannan ba laifi ba ne ka sa ido ka tambaya abu kaza mene ne abu kaza me ya shigo da shi kamar yadda anan manzon Allah ya ce ma Aisha alam aral gurmata alanna manzon Allah ya fi halah ya ce shin ban ga tukunya ba akan wuta nama nama yana da huwa a cikinta kenan anan mai gida ba laifi ba ne ya tambayi duk wani abu da yake shigowa cikin gidansa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana alwalaici kenan na tabbata ga wanda wato ya yanta bawa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wanda aka bashi zaɓi tsakanin al'amurra guda biyu waɗanda suke na halak ya diba ya yi nazarin abin da ya fi so ya fi ƙauna abin da zai amfane shi ya zaɓa to wannan ba laifi ba ne kuma ba za a zarge shi ba abu ne biyu aka baka aka ce ka zaɓi ɗaya a ciki sai da ka diba ka darje sai ka ga wanda ya fi sai ka zaɓa to wannan baka zo da abin zargi ba kaga anan ita barira an ba ta zaɓi tsakaninta da mijinta in ma ta ci gaba da zama da shi ko kuma a kashe aure ta zaɓi kashe aure to wannan bata zo da abin zargi ba kenan wannan yana nuna mana duk lokacin da aka baka abu biyu aka ce ka ɗauki ɗaya ka tsaya ka diba ka diba kaɗan wanda ya fi amfani gare ka to wannan baka zo da abin zargi ba amma in ka tsaya ka bata lokaci a al'ada a hausa za a ce wani ruwan ido gare shi har yanzu ya kasa zaba to lalle ba laifi ba ne lalle mutum ya ɗan tsaya ya ɗan diba amma kar ka bata ma mutane lokaci ka tsaya ka diba ka ɗauɗe daga cikinsu sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa wato halaccin kenan mata waɗanda suke manisanta su shiga cikin gida an gane ko gidan mutum sawa'an shi mijin yana ciki ko baya ciki wannan duka ba laifi ba ne kamar yadda a nan aisha allah ya ƙara mata yadda kenan barira ce ta shigo wanda barira ku kaga tana daga cikin ajinabiyat kenan na aisha duk da cewa aisha ita ta yantar da ita kenan amma a nan malamai suka ce da hadisin dalili ne wanda yake nuna halaccin kenan mata su shiga cikin gidan mutum sawa'an yana ciki ko baya ciki kamar yadda a nan ita barira da ta shigo mazan Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan da ya shigo mazan Allah ya ce a kawo masa abinci a kawo masa mazan Allah ya ce shin ban gana ma ba yana da huwa akan tukun akan wuta aka ce masa aka ce masa kwarai amma ga ta inda naman ya fito kenan a nan kaga barira tana cikin gidan ko mazan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan daga baya ya shigo shine kenan suka ce da dalili ne halarci kenan wasu mata su shiga cikin gida alhali namijin yana mijin yana ciki ko baya ciki sannan kuma wannan hadisi yana nuna haramcin cin sadaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ya haramta masa cin sadaka an gane ko da zakka da do wani abu wanda yake ba na zakka ba in dai sadaka ce to Allah ya haramta masa amma Allah da ya haramta masa cin sadaka sai Allah ya canza masa da wani abu wanda yafi sadaka wato ita ce ganima ta yaki da haka kenan manzon Allah ya ce ita shi naman gare ta sadaka ne amma mu kuma a wajenmu in ta bamu manzon Allah ya ce kyauta ne muka ci kenan kuma wannan hadisi kaga yana ɗaya daga cikin abin da yake bambanta mana tsakanin kyauta da sadaka wanda ita kyauta bata keɓanta ba ga wanda yake mabukaci mawadaci ma ana masa kyauta kaga ai manzon Allah mawadaci ne to amma aka ta barira ta dauki a matsayin ta na miskiniya ta dauki kyauta ta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka ita kyauta ana ma mawadaci kuma ana ma wanda yake mabukaci ko da mai kudin garin ku zaka iya daukan kyautar abin da bai wuce dala goma ka dauka ka bashi kyauta ce in ka bashi ya amsa amma shi kuma ya fi karfin miliyan goma misali mutumin da ya fi karfin miliyan goma kana iya daukan kyautar kayan dala goma kai masa kyauta kuma ya amsa ya ji daɗi kaga yanzu misali ka ɗauki goron dala goma ka bashi kaga kyauta ce ka bashi wanda in huhu dari yake so zai iya saya amma wannan abin dala goma da ka bashi a matsayin kyauta ne kuma ya halatta ya amsa kuma zai ji daɗin kyautar da ka masa kuma wannan zai ƙara danƙon zumunci da so da ƙauna tsakanin ka da shi amma yanzu misali mutumin da yake da miliyan goma ka ɗau dala goma ka ce sadaka ce ka bashi to kaga ita kenan kyauta bambancin kyauta da sadaka ita kyauta ana ma mabukaci kuma ana ma mawadaci amma sadaka ba a bada ta sai ga wanda yake mabukaci ita kuma sadaka ana yin ta ne da nihin neman sakamako a gobe kiyama ita kyauta ana yin ta da nihin neman sakamako a gobe kiyama kuma ana yin kyauta domin neman ƙara samun kusaci da su da kauna zuwa wanda kake masa kyautar misali muna tare da kai ina iya daukan kyaututtuka in maka amma wannan kyauta ina son in ƙara samun kusaci zuwa gare kai zamanto akwai so da kauna da hulɗa da mu'amala tsakanina da kai kuma ina iya ɗaukan kyauta in maka amma da nihin neman sakamako akan wannan kyauta a gobe kiyawa sannan wannan hadisi yana nuna mana mace baya halatta ta shigo da wani abu cikin gidan mijinta abinda ba mallakar shi ba dole sai da sanin shi duk abin da yake kenan ba nashi ba in kika shigo da shi cikin gida to ki sanar da shi ga abu kaza amma an zo da shi ta hanya kaza ne aka zo da shi kamar yadda Aisha ta sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan nama sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana ba wajibi bane ba dole bane sai ka tambaya dangane da asalin duk wata dukiya da za ta zo zuwa gare ka matukar babu shubuha a cikinta kenan duk abin da ka san babu shubuha a cikinsa to ba dole bane sai ka tambaya amma duk abin da kake tsammanin akwai shubuha a cikinsa to wannan anan sai ka tambaya shin yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga nama a cikin gida shin ya tambaya cewa ta ina aka samu wannan nama bai tambaya ba shi kawai ya nemi cewa a zubo masa nama tunda ya ga nama a cikin tukunya yana da kuwa sannan sai aka faɗa masa aka ce a naman ga ta inda ya hoto kenan duk abin da ya iso gare ka matukar babu shubuha a cikin shi to ba dole bane sai ka tambaya zaka iya karba ka yi amfani da shi nan muka zo karshen baban da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك